بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما هكا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala ya ƙara haɗa mu a daidai wannan rana ta Alhamis 27 ga watan da Tsani shekara ta 1947 wanda ya je da 18 ga watan Disamba 2025 miladiya. Wannan majalisi namu da muka saba muna karatu cikin kitabu Tauhid na Muhammad ibn Abdul Wahab. Za mu shiga yau babi na babu tasammi bi qadil qudati wa nahwihi. babu da ke magana a kan mutum ya sanya makansa suna alkalin alkalai ya halatta ya halatta ko bai halatta ba bala ce wa fi sahihi an abi hurairata an annabi sallallahu alaihi wa sallam qala inna akhana is inna akhana asmin inda Allah ta'ala rajul tasamma malik al-amlak la malika illa Allah qala sufyan mithlu shaha shah وفي رواية أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبث قوله قوله أخنع يعني أوضع فيه مسائل قال يأتي حديثي يا تبتع تين الصحيح يعني في صحيح البخاري لمسلم حديثي لقى أبو هريرة وزال الله صلى الله عليه وسلم يأتي للي wato mafiya kaskanci wajen Ubangiji shine mutumin da ya sanya makasa suna da sarkin sarakuna. Alhali babu wani sarki sai Allah ta'ala. Sufiyan ibn Uyayna da ya zo ya rubuta wannan hadisi sai ya ce kwatankwacin sarkin sarakuna shine shahan sha. Wannan yare ne a Farisanci shi ma kamar sarkin sarakuna din ne. Wa fi riwaya a wata riwaya akhyadu rajulun ala Allah ta'ala ala Allah yawm al-qiyamah a cikin mutane wanda suka fi kowa kusa ta ubangiji a wajen ubangiji na tashar kiyama wa akhbathuhu kuma wanda suka fi su daukar da dauda da datti sune wato shine mutumin da yafi sanya maka suna da sarkin sarakuna ko ya sanya maka suna wani suna da wanda ubangiji ne kadai yake bace da wannan suna din wato wannan ya fi kowa kusa ta ubangiji na da jin waɗansu hutu yana ɗan fuzga hankali in an lura ba malam a wannan babi ya sai ya yi abin da ya tarjama ɗin wato adireshin da yawa babin to ba shi aka gani a cikin hadisan ba sai dai ya wato istinbatin ya yi ya ce ƙadil ƙuba alƙalin alƙalai amma cewa hadisin shi cewa aka yi sarkin sarakuna tumada ya cira to ne saboda babu yadda za a sami sarkin sarauta a sami wato alƙalanci sai idan ana da ilimi da kuma a sa a yi dole to kuma ma'ana ce daga cin ma'ana na sarki wanda yake alƙalanci a gari da ma yana wakiltar wannan sarkin ne mai shugabancin wannan waje da a wato in za a duba babuka da muka yi a baya za a gama da ya ta kawo mana wasu abubuwa da suka shafi tauhidi a aikin bawa menene in nayi nayi shirka ni a aiki na tun daga wato wajen mu'amala da wato malamai ko mu'amala da manzon Allah ko mu'amala da shekunne a wannan al'umma menene idan nayi na wuce da iri wato ni a aiki na to wannan ɗaya daga cikin nau'uka ne daga cikin hakikanin shirka din dama shirka malamai suna wato cewa tana da hakikani guda biyu hakika na farko shine ni a aikin bawa bawa aikin sa wajen bauta sai ya je wato ya dauki wani mahaluki sai ya tashbihin sa sai ya kamanta shi da ubangiji cince dashi wannan shine ake ake kira shirku tashbih to kuma akwai kuma shirku tashabbu shirka da wato shi bawa shi da kansa ma yazo ya kafa kansa ya dauki ɗaya daga cikin sunan ubangiji ya sanya ya ara ma kansa a to shi shirku tashbih shine wato ya dauki wani mahaluki wanda kamar a ɗabi'a al'amari an san babu wani mahaluki wanda zai ce matsayin shi ya kai matsayin ubangiji to sai ya ƙara ma wani mahalukin wato girma ya ƙara mashi matsayi har ya bashi wasu abubuwa da ubangiji ne kada yake ba wannan abubuwan kamar a ce wane shi yake bayarwa yake hanawa yake amfanarwa yake yin ruwan sama shi ke yin agaji shi ke yin taimako shi ya kamata a bauta ma sannan kaga shirka ne mai ya jawo kai wannan shirkan shi ne wato an ɗauki wani mahaluki ne aka yi sama da shi da aka yi sama da shi sai aka cincina shi aka cincina shi ya zama an bashi wasu daga cikin sufufin ubangiji khasais na uluhiyya abinda ubangiji shi kada yake bata da wannan wannan za ku ga irin wannan shirkan shi ne abinda su nasara suka yi aiki nasara annabi annabi isa sun kiyarda su ce shi bawan Allah ne ba zan sani sun kiyarda su tsaya a nan ya suka cincina shi ya hau sama ya je saman da ba zai iya ma kai wannan wajen ba wanda irin wannan mu ma a wannan al'umma za ka ga ana son a yi ma manzala irin wannan din shi yasa manzala yayi wannan yayi wato jan kunni zalla ki salatu quruli kama adrat kama adrat an-nasara Isa ibn Maryam faqulu Abdullah innama ana abduhu faqulu Abdullah wa rasuluhu yace kar ku yo ku zuzuta ni ku kambama ni kamar yadda nasara suka yi ma dan Maryam ni bawan Allah ne dan haka ku rika cewa ni bawan Allah ne manzon sa ne saboda wannan hali abul kijawa tashbih wa shirka da babu tashbih wato shi dan mahalukin ne ka kamanta shi da ubangiji yanzu yayin da ka ce shi ma yana bayarwa da ka kamanta shi aikin sa da aikin ubangiji to kaga dole a samu daya ubangiji tun da baya daukar kin dole zama wato abin da aka yi danganta mishi ƙarya aka yi a to wannan abin da shafi wato wajen tashbihi kenan shirku tashbih shirku tashbih wannan abin da ke gadarwa shine shi bawa a aikin sa ya koma yana ganin wasu mahallukai su ne suke bashi kaza kasuwanci yana son kasuwa ta yi ta yi ta bude sai zama yana ganin wani mahaluki shi zai iya kiransa misali kamar masu cewa za su kira za su kira shi Usman misali kuma su cewa idan suka tafi can hobbaran sa a can Sokoto za a tambaye su me sun bada wani dan baiwa sun bayar sai kuma tambaye su duk wasu bukatun ku sake su a nan yanzu shehu zai ci to kaga irin wannan ai abin me yake jawowa saboda shi shehu na farko an kai shi sama sannan kuma wannan yana ƙara gadar da shi kuma bawa yayin da yazo zai abin da ya kamata da aikin sa ya roki Allah kuma yana yana roƙon wannan bawa wannan wannan shi bawan da yake kwanci to wannan shine ake kira wata shirku tashbih za ga galibi wajen addu'a wajen neman agaji da wajen neman taimako da wajen bauta da wajen sujjada da wajen tawakkali duka wannan sai ya zama wato ya yi ma ubangiji shirka a wannan babu to kuma galibi abin da ke jawo wannan shine ɗayan daga cikin ɗaya daga cikin biyu mutakar aka samu wannan sufofi guda biyu tare da bawa to kuma ya mai da wani mahalin ya zama ubangijinsa shine wato almahabbatu wa dhul idan an lura mu aikin da bautar da muke ma ubangiji ai da ya ba da ya halice mu ne yake ba mu ruwan sama ya ba mu iska muke shaka yake ba mu lafiya yake ba mu yana ba mu yana ba mu yana ba mu rayuwar mu baki da yake gudanar da ita ya halarci kowa a bigiransa to wannan sai ta sanya muka ji muna san shi wannan kuma sai ta sanya kuma muka ji za mu kaskantar da gaɓoɓinmu zuwa ga rashin bauta masa to ita kuma dama duk bauta ana gina ta ne akan waɗannan wato shika-shikai guda biyu almahabbatu wa ka ji kana kana soyayya soyayya ta kololuwa ma ubangijinka sannan kuma ka ji cewa kuma baki ɗaya duk gaɓoɓin jikinka yanzu kuma nasa ne sai abin da ya ce kai kai ka zama bawansa kawai duk yanda kace yace kai kawai shi za ka yi duka jikinka tun daga kan zuciya har gabobin jikinka daga saman ka har kasan ka wannan shi za ba ibn ibn qayyim yake cewa al mahabbatu wal dhul wannan sune wato kamar kace kafafuwa guda biyu na bauta shi yasa ga galibi da gigimu da ake yi yanzu da mutane masu shirka zaka ga ana yi ne da su a babi na cewa soyayya da kuke ma wancan bawan Allah ya wuce mu hadisi wannan soyayya za ta rike zan bauta ko kuma kaskantar da kanku da kuke yi wurin wancan bawan Allah za ta rike za ta zan bauta to kaga galibi kuma mutane ma hadawa hadawa biyu suke in ka samu soyayya za ka samu kaskanci in ka samu kaskantar da kai ko za ka samu soyayya galibi haka haka yake faruwa mutukar dai a babi na bauta galibi waɗannan abubuwan tare suke to za mu lura da babukan da malam ya bar wani a baya duk galibi akan waɗannan matsalar ya dinga magana babi na tashbihul khaliq al-makhluq bil khaliq kamanta wani abin halitta da Ubangiji, ta yadda zai wani abin halitta za a kai shi sama, a rika gani yana da wasu abin da Ubangiji ne kaɗai yake bata da shi. To, a wannan kuma babi, malam inda ya zo da mu wannan babi na sami da ƙadul ƙuda, yanzu abin da zai kawo ya kawo mu tattauna shi ne shirka na tashabbuh shirku tashabbuh ba shirku tashbih ba shirku tashabbuh shine shi yanzu bawa din shine ma zai kafa kansa ubangijin kansa zai dauki wasu sufofi na ubangiji da ubangiji ne kada ya kasa yana da irin wannan sufofi sai je a raya ya fafa kansa sai ya zama yana jin cewa ba shi kansa wato ya maka mata abota masa ga in wanda ba shi wannan babi na shirka idan abin ya tsanani to abin da zai jawo kenan shi saboda yanzu shi da kansa yake kamanta kansa da ubangiji ya kafa kansa a matsayin ubangiji saboda ta yadda ya dauki wasu sufofi daga cikin ubangiji kamar misali sifa ta kasaita sifa ta girman kai sifa sifa ta ji da isa wannan kaga dama sifa ce ba ta cancanta da bawa ba bawa shi a sifa ta kaskanci da bukata sifa ce lazimansa a zatinsa yanzu duk wato saboda ubangiji nuna bawa ma shi cewa shi kaskantacce ne sai ya zama duk abin da ya mishi a jiki to ya dogara da wannan abu hatta yana kafafuwa da ya masa yanzu guda biyu yanzu idan ya ce ɗayan ba za ta aiki wato ɗayan zai zama wato ba yadda yake bukata ba saboda shi sifa ta bukata sifa ce ta bawa shi kuma sifa ta kamala sifa ce ta zatin ubangiji to yayin da shi bawa ya dauki sifa ta jiji da kai yanzu kaga yana cewa shi bai da wata nakasa kenan to yanzu kaga yana son ya kamanta kanshi kuma da sifan kamala ta ubangiji kuma yanzu to shi sa aka ce to shi babu na shi tashabbu yanzu wannan shine babu babu da mali shi ya kawo saboda tattauna a galibi su ba ubangiji ne mutum ke dauka sai ya zama yana jare-jare da ubangiji sifa ce da aka san ubangiji ne shi kadai ke da ita sai aka koma sai mutum ya koma yana sai ya dauko wannan sifan ya fama kansa ji da isa girman kai kasaita sarkin sarakuna wanda ya fi kowa iya hukunci alƙalin alƙalai wannan kaga duka wasu sufofi ne wanda yake tikewa zuwa wajen ubangiji shi da to shi kuma alƙawarin da ubangiji ya yi duk wani bawa da ya je ya yi shirku tashabbu wanda muka ga shirku tashbih yanzu a shi muke magana ba duk wani bawa da ya je ya yi ubangiji shirka shirka dalilin shirkan tasa ita ce wato ya ɗauki sifan ubangiji ne ya yafa ma kansa ya zama riga a wajensa to alƙawarin da ubangiji ubangiji ya wulakanta shi ya mai da shi a makwanace kuma sai ya mai da shi wato ƙasa ma ta fi shi daraja sai ya mai da shi mafi ƙasƙanci da aka taɓa yi a duniya to wannan shine abin da abin da Allah ta'ala ya ya faɗa hadisi da muka samu hadisi al-Qudsi hadisi da zo a cikin sahih Muslim da Muslim Imam Ahmad hadisi Abu Isa as-Sabi'i da yake ruwaitowa daga Abu Muslim al-Azhar Muslim ibn Abi Muslim daga Abu Hurairah da Abu Sa'id al-Khudri maza Allah yake cewa yake rawaitowa daga Allah ta'ala cewa al'azamatu izari wal kibriya uridai faman naza'ani wahidan qadhatuhu fi an-nar a wata riwaya faman naza'ani wahidan minhum azabtu Allah ta'ala yake cewa ji da isa da kasaita wannan al'azama girma da jin da ji da isa shine al'azama din izari wannan wani abu ne ubangiji shi kadai ke bata da shi kamar yadda duk abu in ka kai damara da shi ka sanya kamar a matsayin wando ko riga to za ka kai kaɗai ka ke ɓanta shi ba ka san wani ya maka wato jani jani da shi ya ce wal kibir ya ushi kuma kasaita da kuma girman sha'ani wannan kuma rida'i wannan kamar wato mayafi na ne faman na za a ne wahidan min huma duk wanda ya zo ya ce zai jani jani da wani a wannan sufofi na guda biyu a azabtuhu zan zan azabtar da shi wata riwaya qazabtuhu fi nari zan sa shi a cikin mutana su kaga a wannan me ya jawo wannan shine ai saboda ya dauki wasu sufufi ne ya ara ya sa ma kansa ya mai da shi kansa yana nema ya zo shirta a bayan kasa cewa shi kansa kware kwaren ubangiji kaga ubangiji ba zai bar wannan abubuwan ba ya mai da san zuciyarsa yana bautar san zuciyarsa ne shi galibi galibi waɗannan shirka shirka a wannan babun ba sai da yawa sai wasu gibagime ke yi amma shirkan da malam ya dinga yau da bayani a baya galibi shine shirka da jama'a suka bi ai galibi mutane za su ba sa shirka sa kansa ba su ne ababen bauta sai dai su su shirka wajen su dauki wani bawan Allah cikin shi sama galibi shirku tashbih ake amma shirku tashabbuh shi kuma galibi masu yi to ko autan jahannama sun sufi kowa dan iblis shine farkon wanda ya fara wannan shi shi iblis ai wato ai sifa ce ta girman kai astakbarta am kunta min al-ali girman kai kake yi ko kuma kana kai kai a sama kake koyo shi sifa ta ulu sifa ubangiji ce wa huwa al-aliyyul azim sifa ta ulu sifa ce ta ubangiji ulu dati ulu al-qahri ulu sha'ani ulu al-qahri wal ghalaba da ulu sha'ani wannan sifa ce wannan sifa ya dauka ya faru kansa ya cewa ba isa ba saboda haka sai ya zama wato nan da ubangiji ya ya halda shi na shar kiyama to sai amince abin kuna ce kuwa a cikin wato bayi baki ɗaya ba wanda zai kai shi shan azaba to haka zalika idan ka zo a nan a cikin wato bayan da suka kowa kekashewa a tarihin duniya za ga irin su fir'auna ne shi ma bai ce ma alifi lakum min ilahin ghairi ai ya je ya dauka sama ubangiji ya yafa kansa ne ba san wani abin da za ku bauta ma ba ni ba haka zalika mutum in ya kai ya yi wani kasaita saboda shi ya tsira da kabila mai karfi ko ya zama yana ji da sarauta sai ya zama yana kokarin ya bauta da wasu bayi su zama su suke bauta mishi lokacin da da da shi wannan basharul asad ya sauka daga cikin abubuwan ake ake kawo wani bidiyoyi na abubuwan da waɗannan bayan Allah suka yi tun ma lokacin babansa hafi din da shi kansa zaka ga kusan za a azabta da mutane a ce a dinga nuna musu wane ne ubangijinka sai ce asad wane ne ambautanka asad wane ne annabinka asad wane wato abin da ake magana sai sun safi sai sun tabbatar da absolute loyalty kar kar ka zo a wata magana a ce kai addinin ka ya hana ka a sai dai komai zaka wa kasan ya asad kawai to kaga wannan shine abin da shi shi shi fir'auna shi bai a ko da shi wannan din dokta ce shi ubangiji bane amma ko abin da yake nan tunda abin da suka yi abin ai ba zai faɗi ba wasu abin da ake faɗa cewa sun yadda suka haɗa da jikunan wasu suka niƙa su suka shirke su baki ɗaya ɗan adam a ce da jiki da tsoka a shirke shi kamar wani wani abin nan wasu a ce an haɗe su da gini baki ɗaya duka an haɗe an gini da su abin yadda ake faɗa abin ba zai ba zai ba zai faɗi ba wannan kaga duk wani duk wato kokarin wato jibbenanci ne a ban kasa to masu irin wannan irin wannan azaba su ta musamman ce shi za ka je ubangiji ba za la yana ce akhi yadhu rajulun ala allah yawm alqiyama wa akhadhu ya fi kowa fusa ta ubangiji mai irin wannan halin ya fi kuma kowa kuma zama datti a wajen ubangiji in aje an hadu wato haduwan ba za ta ba za ta kyau ba a to anan kamar yadda aka sani wannan na kawo shi ne saboda a fahimci munasabar da ya sa mana ya kawo wannan babi shi babi na atashabbuh da wanda ya kamata kowa ya kamata ya kula da shi dabi'a al'amari malam galibi ya ya kawo shi nan ma saboda wato babi ne na shirku alfaz wal af'al galibi wanda ya ji a zuciya cewa shi babu wanda ya isa sai shi kansa har ubangijin bai isa ba balle kuma manzo Allah da aka aiko shi dan sako ne ma shi kaga wannan ai ya mai da kansa kafa da kafa da ubangiji wannan ya fita daga musulunci wanda ya cewa shi yanzu shi shi yana shi yana yin rayuwa ne karkashin sharadin kansa da kansa to ka ga ya mai da san zuciya abin bauta kuma kamar misali irin matasa ku abinda kukan dauko na a status ku ce ni ina living ne based on my own tax eh to kaga kai baka san wannan falsafan ba kai falsafan nan ai mummuna ce kai abin da kake magana shine kai ba wanda sai gaya baka dama addini shine ka kaskantar da gabobinka da jikinka baki da zuwa ga ubangiji yanzu ka ce kai yanzu zaka rayu ne gwargwadon son zuciyarka sabu wato zabi san ka kake ba rayuwarka kai abinda ka gani kana yar kana so shi kake yi to kaga ai babu ba wani mai baka umarni yanzu kaga kana kamace shi da ubangiji kenan ubangiji shine fa'alul lima yuri ba shine ba to yanzu ka je ka dauko wannan kalma ka wannan sifa ka dauka sa kanka a kula kure daga sai da wani lokaci a wannan muke sa status ko ga wasu sun faɗa su magana bai daɗi ka je ka dauko a kula kure daga sai kar mu addini ba wai muna yin abin da muka ga ba ne muna jira ne sai an ga sai mun ga ya halatta cin ko albakcin bakin nan da za ka ga mutane na ta faɗi ba ai baya cikin mu addini sun ce ba inda aka ce faɗa abin da gada ba ai ra'ayi na ne abin nan faɗa a'a ba inda aka faɗa ka cewa aka faɗa alheri ko ka shiru kawai ka faɗa alheri ko ka shiru haka aka faɗa a cikin addini amma ka ce bari in faɗa abin da na gada ba ai ra'ayi na ne wanda ba wanda ya ce ka faɗa haka in baka baka tabbatar ba alheri bane ko ba alheri bane to wara'i wa alwara'u shine ka shiru in kuma ka faɗa to ka tabbatar cutarwa mai kai wani gurin wani ba in ku cutar da kai wani to kai haramu saboda cewa aka faɗa alkhairi yanzu kuma kafar sharri Allah kyauta saboda haka anan malam shi ne ya fara kawo da shi wannan in mutum misali ya faɗe shi a baki ne kawai akwai wanda zaka shi ubangiji ya halice shi da ɗabi'a na ji da isa da girman kai haka wannan shi haka Allah ya shi a ɗabi'ance to wannan abin da ya kamar shi ne dinka faɗa da ransa da kansa kada ya ɗauki wasu ubangiji ya zama masa ɗabi'a wani kasa yana da girman kai haka sai ya dan rabu da su in ya zama yana yin wannan wannan laifi din amma a baki ne yake yi da kuma wato a aikin sa ko kuma ya shiga zuciyar amma kuma baya jin cewa wannan abin da yake din yana kokarin kokawa da ubangiji ne a shi dai ya san dai shi dai wani wasu wani jiri sai da ya dauka ma kansa amma ne bai kai ya jire kashe ubangiji ba to wannan yayi abin da ya kalbi abin kamar irin laifi daga cikin manyan manyan laifuka amma ko in dai yana jin cewa shi ba wanda ya isa ya gaya masa irin yadda su iblis suka yi yadda su fir'auna suka yi yadda su namarud suka yi yadda su hamana suka yi yadda su umayya bin khalaf suka yi yadda su mughira bin alwalid ibn mughira suka yi yadda su wannan wa yake da suna wannan wanda manzo Allah ya kashe shi ubay ubay bin khalaf al-jumahi ko za tarihi shi kare aka aka samu zalla ya taba sa hannu ya kashe wani shi ma ba wai kashe shi yayi haka ba idan irin sukan da kawai sai da kamtu ba alwashi yayi cewa in ya tafi a yakin Uhud shi shi shi zai ga bayan manzo Allah labari ya kawo manzo Allah cewa ga abinda Ubay bin Khalaf al-Jumahi yake cewa ita to ni ko ni zan kashe shi to ana zuwa aka gaya mishi labarin ce haka ya faɗa aka ce haka faɗa ce to tabbas kuwa za ku ai ko ai magana sai shi baya ƙarya ai to da yake kuma ubangiji ya sanya shi shi cikakken matsayacin ne ba shi da albarka to da ya tafi maimakon ya fasa ko ya ce ya ci ko wani abu amma da yake ubangiji ya riga ya tabbatar cewa wannan na daga cikin wasu abubuwa da suka faru a lokacin maza Allah za a fito a shirya cewa wani dan wuta ne kowa ne shine ya kowa zama tsiya-tsiya amma kuma bai taɓa zama zama musulmi ba abu lahabi tun kan a san zai mutu aka gaya mashi cewa shi dan mutane amma bai taba jin cewa arasa zai zai karɓi musulunci ba shi ma haka yanzu wannan shi ubayy bin khalaf al-jumahi lokacin da aka ga labari isan mashi cewa manzo ce sai ya kashe shi shi ne adalin sa to sai kuma mai kai ya jara bacin da ya face shi baya ƙarya asasa baya ma ubangiji ƙarya shi ai haka da sai ya jara baya amma da yake wato azan ta faɗa masa sai ya tafi kuma da ya tafi kuma sai tun da an zo an yi samu bayan da ake so ba ya ce sai ya rika neman manzo Allah ta yana zai same shi yana zai same shi yana zai same shi yana zuwa kuma manzo Allah kuma sai ya coke shi kuma cuka ya kan dan kanin cuka amma ya dinga wato raki da da ihu kamar wato wani tsohon wato me ake cewa raƙumi ko kuma sa wanda ya inda ya kasa ya ta ihu ana cewa wai kai cutar wai kai wato raunin ma ba yawa yace ai ya fice sai ya kashe ko bani kawai na sai na mutu kuma aka aka yi sallallahu alaihi wasallam to kaga yanzu wannan ai ya fi kowa zama sai kasashe dama ya kama ya taimaka Allah sharri bayan ya ta musu abubuwa iri iri tun kafin wani lokaci to yana irin wannan duk wanda ya zama aikin sa kenan kokarin daukar sifan ubangiji ya fama kansa to in ya hayyaka musulunci to irin a irin wa'annan ayati za zai ga kansa waɗanda su ne ru'us shugabanni su wato zunubin su yafi wanda shi kawai shirka ya ubangiji a babin bauta misali wanda kawai ya je sama annabi isa ya je shi zai bauta ma annabi isa ko wanda ya sami wasu daga cikin shehunai a gidan musulunci ce su ma dai shehu shirkan ne amma su wanda mabiya ne su su wanda kuma su ne ake bi saboda wanda wanda ake bi su azabar za ta fi tsanani kuma Allah ya tsare mu malaka fi sahih hadisi ya tabbata a cikin sahihi daga Abu Huraira bazana sa tambaye faɗi cewa inna akhnas min inda Allah rajul tusamma malik al-amlak wannan hadisi malai ce a cikin as-sahih yana nufin al-Bukhari da Muslim da wasu su hadisi na Abu Zinad Abdullah ibn Zakwan daga Abdurrahman ibn Hurmus al-A'raj daga Abu Huraira wannan shine asahu asali da Abi Huraira a cikin isnadoyi da ake da shi da ake rawaito hadisan Abu Huraira wannan yana daga cikin hadisi isnadi wanda malamai suka fi na'am da shi aka bashi kamar wato ruwan zinari haka shi shi wato Abdurrahman ibn Hormuz ya daga cikin manyan tabi'ai almajiri Abu na Abu Hurairah wasu ma suna cewa wannan sisi shudda haka to shine su Sufyan Sufyan ibn Uyayna ɗaya daga cikin razan hadisin shine yake cewa to ba kawai fa an ce fa inna akhna asmin wanda suka fi yafi kowa kaskanci a wajen ubangiji shine rajulun wani mutum ya tasamma malikal ablaki sanya ba kansa suna sarkin sarakuna da shine Sufyan ibn Uyayna yake cewa to irin wannan sunan shi ne shahansha da farisawa ke faɗa shahansha ya shahara a wurin a wurin farisawa mutanen iran da wancan lokaci suna suna kamanta duk wani wanda ya zama ya kasaita aman shi ya kai ko ina to sai su kira shi shine sarkin sarakuna tunda abin da suke nunawa saboda yanayin girman su da karfin su za su iya zuwa ya zama shi sarkin wancan gari yana ba su haraji to kaga shi ya zama sarkin sarakuna din kenan tunda ya zama wancan ya zama asrabul to to him shi to shi ne suke cewa shahan shada to shi ne shi Sufyan ibn Uyayna yake cewa to wannan ya shiga ya shiga daga cikin hali din wannan Sufyan shi ne Sufyan ibn Uyayna Sufyan ibn Uyayna an haife shi ɗari da bakwai bayan hijira ya rasu ɗari da casa'in da ɗari da casa'in da wani abu na tsammani ko da ko da bakwai ne ɗari casa'in da bakwai ne ke tsammani a ɗari casa'in da takwas afuwan shekara ɗaya suka rasu da suka rasu da Abdurrahman ibn Mahari da kuma Yahya ibn Sa'id al-Qattan gabaninsu kuma 197 kuma wakilin zara'a ru'asi ya koma ga Allah ya daga cikin manyan malamai kusan kanye ne ga Malik na nufin a shekaru Malik ya ba shi wajen shekara goma to amma kusan duk ɗalibin malaman Malik kusan shi ba ya same su Imam Shafi'i Imam Shafi'i yana cewa Malik wa Ibn Uyayna al-Qarinan walaula Malik da Ibn Uyayna la dhahaba ilmu al-Hijaz wace Malik da Ibn Uyayna kusan tsare ku juna ne in ba dan su biyan nan ba da kusan ilimin Makka da Madina ba ya tafi bacci daya ya daga amma wani abu da ya baka mamaki dai za ka ga mutum da yana fitawa wannan na tsaya ina wannan magana ne saboda mu masu tasowa mu fahimci wannan dai ka duba ga ilimin da ubangiji ya masu fiye da uyayna tsade ana gawanta shi da irin su imam malik a wancan lokaci kuma ana cewa imam malik shi din wato kamar imam malik ya tsaya a nan shi ma zai tsaya a wurin ne sai shi da siti kini da kini amma za ka samu wato ba ya ki fatawa bal ma bar imam malik ya yi madina da hijaz da maka da madinan baki daya saboda ladabi da imam malik yayansa ne a ilimi da shekaru sai ya tafi ya koma iraki abinsa da wuya ya fita ba yana cewa ai mu yara ne daga cikin yaran raki da suke zaune a wajen malik haka yake faɗa amma kaji abin da su imamu shafi ɗalibin su ne duka ne yake faɗa cewa ilimin tare suke ilimin kini da kini ne abdurrahman ibn mahdi yana cewa kana mu yana min a'lami min a'lami nas bi hadith al-hijaz ibn uyayna ya daga cikin da kowa sani ilimin ilimi na makka da madina bal a saboda shi ya wuce malik kusan tsakanin shi a gida da daya maka da madina so kusan duk malamai wanda suke tsallaken nan to shi bai ya sa katin su ba to shi ibnu yana ya ya ya ga wannan katin saboda haka yana da wasu hadisi da ya kara ma akan da malik shi yasa shafi'i yake cewa da naje na duba usul ahkam wato shiga shigai na hukunce hukunce baki daya sai na ga wato hadisai 500 da wani abu duk su ne kawai suka yi magana kan hukunce hukunce irin tsarki sallah azumi da sauransu irin wannan ce dukansu malik yana da wannan hadisi sai da talatin kawai dukansu ibnu uyayna yana da sai guda shida kawai shi ne bai da shi kaga shi sai saboda ya yawo ya kara ma wani abu da shi ba malik bai da shi amma wani abu da baka mamaki wallahi mutumin nan yana da wuya ka yi fita ba yana da wuya sau dan tsirin sa ya yi fita ba ba mu yanzu ne anan ka ce wai to mu da yashe malam wani yana nan zai bai kare mu sai mun fito sai mu yi wa'azi ya hana mu wa'azi kaza kaza kaza kaza kuma galibi wani lokaci akan jahilci abu a hankali akwai abin da wani lokaci zaka gani inda wanda yake kafance ka kaje su wanda suke tantance ka su su magana duk da ubangiji ya mushi shekaru mu da yawa daga baya har sai imam bawo zuncin masa amma kuma kaga fatawarsa dai tana da karanci kwarai da gaske yana ibn ishafi na cewa ma ra'aitu akaffa anil futiya min ban ga wanda yake kuɓa ba da fatawa ba irinsa shi yasa to in yayi fatawa kuma to zai wuya ka gani wato duk wanda ya sa a masa ka ka tsallake ta na ibn uyana ka ka dauta sa in ya fatawa da Allah ya masa muwafaka a fatawa sosan gaske da domin kusan ma Malik da yake cewa wato kabarori kan babbar da ake a yamu tashrik kusan mu a maliki ana fara da azhar ba daga asuba ba to shi imamu ibnu ina shi ya bayani cewa a galibi su mutanen wato makka da madina saboda su suna sun shiga da aikin haji to wanda ya shiga da aikin haji kaga ba zai yi fara daga daga asuba ba sai dai daga azhar wannan shi ne ta'dila amma in ba haka ba sunna ita ce a fara daga asuwa kamar da hadisi ya tabbata so zaka zaka samu wato fasawai shi da kyau kware da gaske to shine yake cewa daga cikin abin da ya kamata shiga a wannan babi shine shahan sha shi shine sarkin sarakuna so ana cewa kaman a ce in zaka ce Abdullahi su su kaga wato mudafu da mudafu ilayhi mudafu yake fara zaka mudafu ilayhi to su a wajen farisa su mudafu ilayhi yake fara zaka mudafu kaga shahadin shine sarkin shi shahan din shine kuma sarakuna din to shine sarakuna sarki su haka haka mu ma ka kawo sarki sarakuna muke cewa sai mun fara kawo mudafu kawo mudafu ilai su kuma yaran su sai sun fara kawo mudafu ilai kawo mudafu a wata riwaya manzo yake cewa akhi yaqratulin ala Allah yawm al-qiyama wanda yafi a cikin mutane wanda yafi fusata ubangiji wurin ubangiji wanda yafi fusata ubangijin tashal kiyama wa ahmatu kuma yafi daukan datti a wannan ruwaya ruwaya ce ta Abdullah As-Sanani Imam Muslim ya rawaito ta hanyar sa ruwaya daga Ma'mar ibn Rashid al-Yamani al-Azdi da yake rawaito daga Hammam ibn Munabbih daga Abu Hurairah shi ma wannan da sa daga cikin sanadi masu kyau masu inganci yake rawaito daga Abu Hurairah kusa sahifa ce hadisai ne aka je da masu yawa haka aka rubuta a waje daya Hammam ibn Munabbih ya tsaya yana rubutawa yana yana shi yana rubutawa ba su cewa ba a rubuta hadisai ba wannan tun tun lokacin Abu Hurairah yana shirka aka rubuta rubutawa Ibn Ibn Munabbi Imam Ahmad Imam Ahmad ya fitar da hadisan ba sahifan baki daya to malam sai ya fassara mana da wato akhna'a wata akhna'a ismin inda Allah rajul tasamma malik al-ablak shine ke cewa akhna'a ya'ni awda wanda yafi kowa kaskanci wannan fasarar fasara ce ta Abu Amr Ishaq bin Miran ash-Shaybani ya rasu 206 daga cikin malaman Imam Muhammad ba musulmi ne ya kawo wannan fasarar bayan ya gaba kawo wannan hadisi sai ya ruwaito ruwaya daga Imam Ahmad shi malamin sa Imam Ahmad ibn Hanbal ya gaya mashi cewa sa'altu Aba Amr na tambaye Abu Amr shine Ishaq ibn Mirar cewa akan an akhna akan wannan lafazi na akhna kun ga shi malamai wato ba tsayawa ake a dogara da wato tunanin mutum amma Muhammad shi ma ya balarabe ne ya san wataƙila ya san kalmar na ma san ya san kalmar to amma saboda akwai wanda suka fi su tsayawa suka yi bincike akan alfaz na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta iya yi wa lokaci lafazin akhna din ta dan sauya kaɗan daga abin da aka sani a kan lokacinsu saboda haka sai ya tambaye wanda suka gyara lokacinsu wajen wannan abubuwan wanda suka gyara lokacinsu a wannan abubuwan akwai wannan mutum isaka bin mirar abu am ashaibani bada shi akwai akwai daga tsare kusa imam muhammad kasa ma yake da su a daraja abu ubayd al-qasim ibn sallah ya da qadimul hadith banda sun ka aka sako har zuwa wajen su al-khattabi ibn qutayba da sauransu da sauransu har zuwa kansu ibn al-athir mai nihaya fi qadimul hadith saboda shi ko yana koma wajen ahalin sa ne akwai abin da kaga aka zo ka san wanda yafi ka saccanta sai ka ce to shi yazo ya tawa Imam Muhammad sai ya tambayi wannan bawan Allah sai ya ce aka na'a fa qala awda ba wanda yafi kowa kaskanci wato shine wanda yake can kasa a wajen ubangiji wannan shi ɗaya daga cikin fasarar ce ba ba fasarar guda ɗaya aka yi ba akwai asharif Sheikh Suleiman mai tafsir Aziz Hamid ya nakalto daga Al-Khalid yace akhana zai zama daga afjara ma'anar shi afjara daga khana'a خنع إليها خلعا خانعا خانعا shine wato wanda ya zama mai irin fajirci mai neman macen da ba tashi ba mai fajirci fajirin mutum haka to anan sai suka ce inna akhna asmin inda Allah wato wanda yafi kowa zama fajiri a wajen ubangiji sai suka fasa shi al-khani'u anan ma'anahu al-fajir wanda kuma duka wannan ma'anan guda biyu duka za su za su tabbata kaga kaskanci ga fajirci duka zai tabbata wannan babu babu laifi a wata riwaya aka zo aka ci manzala ce inna akhna ba akhna ba inna akhna ismin inda Allah rajul tasamma bi malik al ablaki aka ce akhna akhna ba ta da ainu ba in ka ce akhna daga khana ya khani akhna alai shine wato ya wanda kowa zama wato mai alfasha kaga zai dace da wannan da shi akhna anan a fasara ta biyu ta al khalil kuma zai dace da lafazin kamar ibn munabbi da yace aka yi gurati wanda kowa kusa ta ubangiji kaga wanda ya kusa ta ubangiji a tabbas kaga zai kusa ta ubangiji saboda alfashin sa saboda alfasha daga dai lafazin watakila zai zama diyar sun tabbata da shi akhana da akhana din al-ashbah ya zama kowanne masala ya fada dan shi ma akhana din ruwaya ce da aka rawaito da ma'ananta shine aka yabu da aka maku da sauransu haka a wancan gaba da ce rajul tasamma a arwato shi daga da yusamma da tasamma in kace tasamma wato shi yasa kansa wato kamar ma wato da kokowa ma ya dauko sunan ya yaba kansa saboda ma yana kasaita da yace shi sai sana kula ne shi tasamma wanda wannan yana nuni addalu ala tasannu wa takalluf yana nuni zuwa ga sai da ya ma matsa makansa ya sa makansa wannan suna da saboda ka tunda ya ya ci ko makansa abin da shi ci ko makansa na zunubi na alhaki to kaga in an je an halu ubangiji da wuta azaba ce shi ta samma din in kuma kace yusamma wato sa masa aka yi da aka sa masa kuma shi sai ya karba sai ya yadda hawa ne ya gada mishi da kafafa da ji da isa da sauransu wannan kowace an samu an samu haka ne to za mu dawo kan lafazin da shi ma da yanzu ya yi tarjama babin shi ne qadil quba alƙalin alƙalai kun gani a wannan hadisi ai babu inda aka ba alƙalin alƙalai amma kamar yadda muka faɗa wannan istinbat ne daga wajen malam wato ya hararo ne inda ya hararo tunda ai ya ga cewa ga isu manyan malamai su da ibnu uyayna sun ce shaha sha su ba sarkin sarakuna shi ma sai ce to qadil qada ya shiga ciki domin qadil qada na farko dai yayi da awan cewa ya san duk wani hukunci da ya dace da kowa kaga yayi da awan ilimi sannan kuma yayi da awan cewa kuma shi bai sa ni ai dole shi alƙalin alƙali kaga yana da al-ilmu da kuma al-ilzam saboda haka wannan kuma sifa ce da ya kamata ta cike zuwa ga ubangiji shi kadai ilimi ya kamata ta cike zuwa ga ubangiji ne shi daya shi kuma wato cewa za ka sa a yi dole kuma wannan na ubangiji ne saboda in duk yadda ka zama kai ki gudu ne to wata na kan sai ka ga masa gudu ya zo ya sa ka tattaka alqada alqada iri biyu ne a shari'a ko da alqada alkauni ko alqada shar'i alqada ko dai zama hukunci da ubangiji yayi a halitta wanda ba wanda ya fita daga wannan hukuncin ubangiji ko kuma alqada shar'i wani doka da ubangiji sanya mana yace mu bi amma ya bamu ta cewa a ciki in mun ga dama mai bi ubangiji ya bamu lada in muka ce za mu yi kuma kayan baya kuma ubangiji ya bamu ya saka ka mana sakamakon yi wato kayan bayan mu kamar inda ya zama alqala'ul kauni shine wa qadara rabbuka alla a wa qadayna ila bani isra'ila fil kitabi tufsiduna fil ardi marratayn wa la ta'luna 'uluwan kabira kaga wannan ba wai cewa aka yi su da tadanci ba ai ba ce ba wani sai aka yi goye ku an ga musu cewa ne an riga ai hukunci cewa za su yi haka wani abu ne wato zai faru kuma an gaya musu kuma zai faru ubangiji ne alwan alqada'ul kauni amma shi alqada'u shar'i shine wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wannan kaga ubangiji ya hukunta cewa kar ka bauta ma kowa sai shi wannan kuma a hali a yanzu an samu wani wanda zai yana bautan kuma yana bautan wani ubangiji shi kaga ba doka ne da ubangiji ya sanya dole sai an yi ta ba wanda ba un wanda ya fita wanda ya fita zai mutu to ba irin wannan ce ba a doka ce da wanda ubangiji ya ba ya baka zabi in ma shakiran wa in ma kafura to wannan shine alqada'u shar'i da alqada'u kauni to duka waɗannan nau'uka guda biyu na na hukunci duka suna cikewa da wajen ubangiji shi alqada'u kauni a ubangiji shine ke yin hukunci hukuncin da ya ga dama a halittarsa haka ubangiji yanda yayi mu da hannun mu biyu da kafafun mu ba wanda yake zai kara maka hannaye hannayen kuma yanda yayi mu sai dai mu rayu a ƙasa ba wanda sai ce shi rayuwar can zai je can wata duniya ce ya ce zai je yi ta saboda ubangiji bai hanci wata duniya da za ta zama ta salihatun lil haya in ba wannan duniya din ba ko ya ce zai je zai gaggauto a tashi alkiyama misali wannan bai ba wanda ya sai ma ubangiji wannan wannan alqada'ul kauni ne ubangiji ya riga ya tsara shi haka alqada'u shar'i kuma wannan to shine wanda kuma ubangiji kuma akan shi yake karba ko yake jin karba in aje lahira mutum shiga aljanna ko kuma ya shiga wuta to duka waɗannan suna cewa wajen ubangiji ubangiji na cewa inal hukmu illa lillah ya kusul haƙa wa huwa khairul fasli hukunci duka yana wajen ubangiji ya kusul haƙa wannan ruwaya ce guda biyu ko kace ya kusu ruwayan galibin mutanen Hijaz da mutanen da irin su Nafi wanda su Warash suke ruwaitowa daga wajen su Qalun da kuma Asim wanda su Imam Hafs suke ruwaitowa daga wajen su duka sun karanta da ya kusu da sarin haka wasu daga cikin makaranta kuma sun karanta da yaqdil haqqa ko ka ce yaqdi ko ka ce yaqdi al-haqq wasan wasu daga haka suka karanta kuma kowanne in ka faɗa ya akwai ma'anar da za ta baka shi yaqdi al-haqq wannan riwaya ce yana ce da Abdullahi dan Musu shi kansa a tabari ya rawaito daga Sayyid Ibn Jubair yake cewa daga cikin abin da Abdullahi dan Musu ke karantawa shine yaqdi al-haqq kuma riwaya ce wacce take ta ta tabbata riwaya ce ta tabbata zuwa ga Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wasu daga cikin makaranta sun karanta da haka akwai Yaqub al-Hadrami ya kanta shi da yaqbi ya tabbatar da yawon da ba a tabbatar ta rubuce in ka zo in ka zo za ka karanta yaqsul yaqbi alhaq amma dai za ka ga ba wannan yawon kuma babu yawon haka shi ya karanta wasu daga cikin makaranta kuma suka karanta shi da yaqbi alhaq ba ta da tabbatar da yawon ba da yawa sun karanta haka duka dai kusan ma'anar daya duk da tsabar yana cewa shi yaqdi yaqdi yaqdi alhaq ya masa saboda an cewa khairul huwa khairul fasil a gaba wato yana hukunci hukunci na gaskiya saboda shine wato mafi kyawun mafi alkhairin masu hukunci ba sanar da hukunci hukunci cire wannan ya fi dacewa da shi tsarin gudanar ma'anar aya a tsabari ya daga cikin manyan makaranta shi kansa saboda haka wani lokaci za ka samu yana ɗan zaɓe yana ɗan zaɓe zaɓe a ciki amma dai almuhim dai kowane dai ya tabbata ya kusul haka in ka in ka fasara shi a haka shine wato ko dai kana nufin ubangiji shi ke wato ba da labari na hukunci na gaskiya ya kusul haka kenan ko kuma ya zama ya kusul haka shi ubangiji aikace-aikacensa duka suna bibiyan gaske ne saboda gaske wannan siffarsa ce kuma wato a aikinsa ba a samun wato barna wa huwa khairul fasil kuma shine wafi alkhairin masu rarrabe hukunce hukunce masu rarraba bayani a saboda haka dai hukunci na wajen ubangiji inal hukma illa lillah amara Allah ta'budu illa iyyah Allah ta'ala yake cewa hukunci na wajen ubangiji kaga wancan babi ne na kauniya wannan kuma babi na shar'iyya cewa kar ayi umarni kan ku bauta ba wani sai shi amma sai kuma ce hukunci na wajensa inna wa'adaka alhaq wa anta ahkamul hakimin ji annabi nuhu wa alƙawarin ka gaskiya ne kuma kai ne mafi wato hukuncin masu hukunci shi kaga hukunci duka yana komawa zuwa wajen Allah ta'ala ne shi daya shi sa malam a za ku ga duka sai ya sai ya ce cewa qadil qudah ko musamman mutum ya kawo shi da da mudafun wa mudafun ilayhi mudafun wa mudafun ilayhi yana daga cikin siga mai siyaqin ummu akwai da ake dan sabani dai amma galibi a nau'ika irin wannan tunda shi wannan qadi mufrad ne ismul fa'il ne mufrad al-qada kuma shi ma ya kamata zama jam'i ne amma kuma wanda ke ya da al-istiqlaqiyya al-mufida lil jins saboda haka wannan kana ne ga ya baka siga ne misiyat al-umum saboda haka cewa qadi al-qada yanzu kaman kana cewa yanzu babu wani wanda zai kai zaka dogara da shi wajen neman hukunci wato ko ubangiji ko wani ubangiji kaga kuma kai inda kai wato ba ba annabi bane a baka cewa kuma kai ba za ka duka da maganar annabi ba kuma in kai ba ubangiji bane baka cewa kuma za ka duka da maganar ubangiji ba sai da ka dai dole kowanne a ciki mutum ya faɗa to kaga ya faɗa wani abin da yake ba daidai ba ya faɗa wani abin da yake ba daidai ba kuma kamar yayi ya faɗa abin da yake za a iya ce mishi ba yayi ƙarya saboda haka malamai da yawa sun hana sun hana a faɗi cewa wato qadil qubah a ce wato alƙalin alƙalai suka ce wannan haramun ne haramun ina suka gano haramun saboda gashi ubangiji ya ce inna aka na'as min indallahi wato gashi ya zai kaskanta shi ma aka ce kuma gashi na kusa ta ubangiji duk wannan daga cikin siga ne da ake gane cewa abun ma ya daga cikin kabira kamar irin kudu wanda zai zama kabira idan ya zama a zuciya ne a baki ne kawai yake faɗi ba jin cewa shi kasa ya daidai yake da ubangiji amma in ya ji cewa shi daidai yake da ubangiji yadda iblis ya yi to kaga shi yanzu kuma ma ya fita musulunci baki daya ya fita musulunci sadaka ta kowane yanayi ko dai ta bangaren halitta ko ta bangaren shari'a wannan bai dace mutum ya duka samu kasa suna qadul qada ba annabi annabi yaqub lokacin da yake gaya ma yaransa za su tafi za su za su tafi misra ce ya bani la tadkhulu min abwabin min bab la tadkhulu min babin wahid wa tadkhulu min abwabin mutafarriqa yace yake kar ku kar ku shiga daga kofa guda ɗaya tunda ai yara ne da aka ci sa da kwanjini suna da kyau sannan kuma kowa ya gansu zai gansu alama yan gida ɗaya ne galibi wani hasana na iya shiga ciki sai ce kada ku shiga daga kofa ɗaya ku shiga ta kofofi daban-daban sai da kare ke cewa amma ubni ankum min allahi min shay ba zan gwada ta muku koyi ba ce inil hukmu illa lillah hukunci ne na wurin ubangiji hukunci na wurin ubangiji ga ubangiji da dokar to wannan dai yana daga cikin abubuwa da bai sa malamai suka ce to cewa qadul qada din shi ma wannan ba daidai ne ba wannan kuma ya zama haram saboda haka kusan duk daukacin malamai su tafi aka haka in ba ibn munayyir ba ibn munayyir shine yazo ya kamar da al-hafiz ya kawo cikin al-fathul bari yake cewa ana iya fada saboda hadisi da yazo hadisin al-imam al-bukhari ya rawaito daga amr bin ali al-fallas yana rawaito daga yahya bin sa'id al-qattan daga daga kullu ce ne daga yahya bin sa'id al-qattan daga daga sufyan al-thawri shi kuma yake ruwaitowa daga Habib bin Abi Thabit daga Sa'id bin Jubair daga Abdullahi ibn Abbas Abdullahi ibn Abbas yake cewa Umar ya ce aqra'u la ubay wanda ya ji mu iya karatun Qur'ani a cikin a cikin Musa habbai shine Ubay bin Ka'ab sai kuma yace wa aqbana Ali wanda ya fi mu iya hukunci alƙalanci shine Ali bin Abi Talib inji Umar da Khattab wannan hadisi ruwaya ta ce sai Ibn Bukhari ruwaya ce sahihiya ta tabbata take ta to kaga anan Umar ya faɗa haka ya ce aqbana Ali zaka yana ce gani shi aka ce qabil quda na babu ne eh to amma dai malamai sun masa gyara suka ce wannan ba daidai ne ba daga cikin wanda ya masa gyara akwai Alamuddin Abdul Karim Abdul Karim ibn bint al-Iraqi babban malami ne wannan ina ba kuma akwai wasu ya da da ya masa to daga cikin rajin da ya masa shine ke to a wannan ai kaga ya zo ne a babi na magana babi na magana babi na magana kuma yana da yalwa akan babi na sa suna wannan ya zo ne khibaban wa ikhbaran wato ya zo ne a matsayin magana da kuma ba da labarin cewa wanda ya fi mu iya kaza shine wani wannan ai labari kake bayarwa kawai ba kana kokarin tabbatar masa da wannan sunan bane to babul ikhbari wal khitab kuma awsa' min babil alqabi wa tasmiya ko wa tasanni awsa' min babil asami afwan ya fi yarwa akan babi na wato sa suna shi anan kaga ba sa mu suna yi ba ai ba cewa ya ali ya zama ya zama qabil qudab cewa daga shi ne ya tsara su cewa ya shi ya dara mu kuma ba cewa yake ma ya ba kowa ba cewa yake shi ya dara su sahabbai amma ta mata matsala fi shi bal inda tahqiq ma da yawa ma malamai a da suka bibici hukuncin da kowa yayi tsakanin Abubakar da Umar da yawa ma suna gabatar da fice kuce Abubakar da Umar akan hukuncin Ali bin Abi Talib shi kansa duk da dai ya ubangiji ya bashi wani abu ne a wannan wanda ke fice su akai amma dai kowanne aka gida aka gida ya masa sai aka gaba shi ali ma akwai wasu abubuwa ma da wasu malamai suka masa gyara yan masaban yan uwansa wanda shi ba ba irin su Abubakar da Umar irin wannan gyaran ba daga ci misali akwai akwai wannan da lokacin da shi Abdullahi bin Saba ya rika ce masa anta anta kai ne kai yace ni ne wa yace kai ne rabbul alamin kai ne ubangijin halittu Aliyu yace a a a a to a dade shi a kawo a kawo musu to shi da ya gudu da yasa a kawo musu yace a rubuta yace ajjatu nari wa da'awtu qammara yace shi da naga da naga lamarin yayi girma sai na gyara wuta na sosai to kaga wannan aya akwai jarabawa yanzu kaga da yaje yasa su office suka ce bi ai ai ubangiji da ma ke yi ma kaga da baya hakura baya ta soke su amma shi da yasa su office sai ko abu yaje yaje ma ya ƙara ba aka ce ma ai wannan ka tabbatar ba mutane cewa kai ma kai ne ma rabbul alamin to shi ne Abdullahi dan Abbas yana masana sai aka bashi labarin cewa ga abin da Abdullahi Talib ya ce to ina ni ne to da zan kashe su saboda mazala ya ce man badala dina ku faqtulu amma kuma in dani ne ba ku sa auta ba saboda mazala ya ce ba wanda ba wanda ba kar kar wanda ya zama ba shi ne ubangijin wuta bai zo ya azaba ta kuma ubangiji ya hana wannan mazala ya hana wannan to to kaga wani ai yara ka masa a hukuncin nasa kuma da aka kai labari ya kai masa ba Abdullahi dan Abbas kusan ma sai ya masa wadan kirari haka yayi masa kirari wato kamar ya karbi ya karbi jaran kenan saboda haka dai wannan ra'ayi na shi wannan malami a bai zama ra'ayi wanda zai zama wato an an karba ba ra'ayi ne wanda yake ba daidai ba cewa qadil quba wannan wannan ba ba daidai bane a ce alƙalin alƙali a matsayin lakabi ko tsayin suna lakabi shine kamar lakabi na na mulki ko sarauta ko kuma wani siyasa haka kamar yadda aka sani an wajibi da alƙalin alƙali a wannan a wannan kasa alƙalin alƙali ake cewa ko chief judge haka da sauransu to da dama chief judge ba a ƙarya chief judge ai kaga chief wani abu ne haka wanda yake eh eh za mu fami wannan magana ibnu taymiya ya kawo wannan magana yace yace ai an kawo kaidi ba sani ba muna da lokaci ne ba mu da lokaci kawai sai mu shiga eh tunda lokaci yayi sai za mu zo ibnu taymiya ya kawo wannan yace alƙalan alƙalai na Najeriya eh amma da halaka dai da yawa malamai sun maki haka hawa da amma dai shi wannan akwai dan ta cewa akwai tafsiri da rabu bayanai da malamai suka yi ko a ce na jaha kaza ko wani abu makamacin wannan eh eh shugaban wannan kaga ai wannan kaga shugabanci yake shi yasa zaka ga kamar da na faɗa Sheikh bin Baz in yazo shi zai zai kawo mun Malam Bakar Gumi wasiƙa shi ba ya ce mishi alƙalin alƙalai sai ya ce ra'isu quratu Najeriya eh shugaban alƙalin Najeriya shi shi haka ke faɗa ba ya cewa alƙalin alƙalin Najeriya jin kaga cewa alƙalin alƙalin Najeriya an yi wani kaidi wato ba na Saudiya ba na waje ba wato an takaita shi anan to kuma takaitawa wannan wasu malamai sun ga kamar wannan kaidin ya fita da shi daga wannan babu to amma dai za mu zo insha Allah mu tattauna shi kansa wannan ko da ka ci kai kaidin wasu daga da yawa wasu malamai sun kara kamar ibn Uthaymeen yayi magana cewa ba zai shigo ba zai kai wannan tsali ba amma kuma sai ya sarha kuma cewa duk da aka dai ba daidai bane khilafal auladi insha Allah idan muka zo sai mu sai mu shiga cikin wasu masail da suke zuwa akwai masail da yawa wanda za mu yi ishara zuwa ga wasu abubuwa daga ciki akwai shi wannan abin da malam yanzu ka kawo akwai kuma maganar nuruddin taqiyuddin shamsuddin da ire-iren wannan sunaye wannan su ma wani su sunaye ne wanda yake akwai kokarin taskiya a ciki su ma suka dan shigo ba su shigo cikin wannan babu ba dai to amma wasu abubuwa ne da ake ganin kamar wai adabar yanzu yana kuma ba ya dai ya zama shine hasken addinin babaki da to shi ma wannan akwai tafsiri gaskiya ba wai haka abu yake ba ba wai na ce duk wanda aka shi nuruddin wai gaji shari ba ba haka nake magana ba akwai tafsirar da malamai suka yi haka zamu gina dai akan wannan ne haka a wajen magana Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah galibi Sheikh shahara da wannan amma ba shi ne da ake cewa Sheikhul Islam ba daga cikin tabi'a daga cikin manyan malamai na wannan al'umma daga cikin magabata kuma wanda zaka ana an an zo ana ba da tarjuma su an ce wani ya ce ma wani Sheikhul Islam ne Sheikhul Islam an dai lakabi wannan sarakunan baya ne suka suka suka rika samu kansu wannan sunaye da to kuma malamai sun tattauna akan wannan shi kansa ya halitta ko bai halitta ba Ibn Taymiyyah dai ba shi da aka samu wannan sunan ba kuma ba shi ya sa maka wannan sunan ba wasu ba ko a wannan zamanin ba kun suna cewa wasu da kan shugaban su ba shekul islam ba ba akwai shugaban islam da yawa ai eh zai akwai zai naka ba shi dai bane shi ma akwai tafsilat a banda wannan sai magana kuma shaykhu shuyukh imam al-a'imma imam al-a'imma galibi ibn khuzaimah shi ya shahara da wannan akwai shaykh rabi' ibn hadi al-madkhali da shi wasu lokacin malamai sun nuna wannan sunan kamar shi ma khilafin aula ne da kuma abu na ƙarshe wataƙila za mu rufe shi wannan gaba shi ne abinda wasu daga cikin uwanmu ahalu suna suke kawowa masu daga cikin malamai da aka san su sun taɓa yin wasu kurakurai ya halitta ce musu imam ko bai halitta ce musu imam ba wannan da reshe daga wannan babin daga babin sa suna sa suna wasu abubuwa ne wanda suke akwai wato halacci akwai kuma haramci kuma akwai inda yake baina baina sai yayi raba bayanan insha Allah sannan abin ke tuwa fili za ga kamar su imamu nawawi an sassa sun dan fara wasu ƴan kurakurai za a ce musu imam kuma za a ce musu ba mun kaga imam muke cewa wanda kuma wannan shi daidai a ce musu imamu nawawi kowa ma gashi ya saba ne ban san ma da a ce kan ce imamu nawawi ba wanda ke galibi akan imamu nawawi da ake ta magana ba galibi kansu irin fakhruddin razi irin su zamakhshari da wasu irin su wasu manyan mutane da aka san su sai bid'a kawai fal a cikin su ba su da wasu ilimi amfani da suka da suka yada to su wani ana yace musu imam ko ba yace musu imam wajen imam galibi yana nuna jagoranci jagoranci ko yana nuna kuma a aikace ka zama role model wato baka baka zuwa ka saba iri iri insha Allah muka zo sai mu rufe da waɗannan abubuwa sannan mu shiga babi na gaba shi ma dai yana da yana da alaka da wannan babi din wajen sa sunaye za su sa sunaye ma wani alhakam ko alhakim ko al'aziz galibi yan umar bawa kuma al'aziz duka wannan sunaye a ya halitta ko bai halitta ba kuma yaushe ne haramun shi ne kuma halitta insha Allah za mu zo mu tattauna wannan abin da muka tafi Allah ya ba mu lada na'am na'am na'am eh eh shi alqada'ul kauni alkauni yana nuna wato kun fa yakun na ubangiji ko yanayin hukunci da ubangiji na yi na kasance ya kasance saboda haka akwai abin da ubangiji ya riga ya kaddaro tun daga farko har ƙarshe komai ga yadda zai faru wannan ba wanda zai fita daga wannan ba wanda zai fita ubangiji ya riga ya tabbatar da wannan ko ba wanda zai fita to ne shi ake alqada'ul kauni kaddara ce wacce take kauniya kawai ubangiji haka ya kaddara ya sani ya rubuta kuma ya bayar da abin to har sabon mai sabon ubangiji ya rubuta ta dace sani ya rubuta cewa zai yi ko zaki ubangiji zai to sai ubangiji ya rubuta cewa ga wannan zai zage shi ya rubuta saboda ya sani ya rubuta kuma to shine wacce aya wa qad ya ila bani isra'ila fil kitabi la tufsiduna fil ardi marratayn wa la ta'luna 'uluwan kabira wannan kaga aya ai yana ba da labarin cewa ne ya riga ya hukunci ya musu hukunci hukunci na cewa abin zai kasance shi ne abin da yake ya faɗa musu ana shi ne malamai suke cewa wannan alqada'ul kauni ne shi wa alqada'u shar'i shine shari'a dokar da da ya tabbatar cewa abota masa shi daya to kuma sai ya ga dama cewa wasu na iya sabawa ma akan wannan wannan hukuncin kaga inda ya ga dama kowa sai ya ce wato ba wanda ya isa ga yanda ruwa sama yanda wato sama ke yin ruwa to haka kowa sai ya bauta mishi in ya ga dama zai wannan amma kaga sai bai ga dama yi wannan bai ya bar abin ya zama imma shatin wai imma kafura wannan shi alqada'u shar'i shari'a ce wannan to shine wannan babi na wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah kaga wanda wannan cewa yayi hukunci cewa kana bauta ma wani ubangiji sai shi ai kaga wani ya sa wani sai saba kuma shi kaga shari'a ce shari'a hashin wa muka samu hashin annabawan sa hashin annaba muka samu wannan mun ga dama mun saba to amma dai ubangiji ko zai ba sa ka mana alhakin sabawa mu da kai in kuma mun dace ko zai saka ka mana kuma da aljanna wannan shi al-qada'u shar'i sai ina ganin ai ba su kowane daban-daban ne insha Allah to lord shi lord wannan shi daga cikin abin da malamai suka suka sarraha cewa gaskiya baka ruhi ne amma an riga san me suke magana galibi lord shi ne dai lafazin rab din ya zo a cikin hadisi manzalla ya ce kada saboda kawai kana da bawa ka zo ka cewa bawa na ka dinga cewa yaro yaro na bai miki da ba mazala aka faɗa hadisin hadisin da kici sahihain ya kuma ce su ma kuma bayin kazo suna cewa kuma kawai uban gidana galibi arabu shine dai lord rabbu shine suke fasa da lord sai dai ka ce shugabana sayyidi ko wani abu makamancin wannan to galibi a baban karaha malamai suna kawo wannan duk da kuma in mutane sun faɗa kuma nan ba wai cewa kai in an bai talaka da zuciya ba a ce ba akai sun yi shirka ba wannan ababe na tanzihan tsarkake baki kawai da ga aya qur'ani din a Qur'ani zaka ga an kaito wasu daga cikin wasu daga cikin wato wanda ubangiji ya bamu labarin su sun ce rabu innahu rabi'a ahsana maswaya ɗaya daga cikin fasahohi guda biyu da malamai suka yi na annabi yusuf yana cewa innahu rabi wato ubangida na ne shi ahsana maswaya ya kyautata makwanci na mazauni na kaga inda inda shirka ne wani abu da annabi Allah ba zai yi ba ya kira ya ce arabu da amma yadda haka ne mu a shari'a musulunci na shari'a maza Allah mu shari'a ce ta zo take tafiya da saddul lidari'a tushe kawan banna saboda ka rabin ma mu an hana mu zalla ya hana mu sai dai mu ce kawai sayyid ko na abu makamacin wannan na sai na wannan maula galibi saboda yawan ghalatul isti'mal in suka ce maula suna nufin kawai shugabansu ba sa nufin wato wani wanda suke suna majibincin lamarinsu mai taimakonsu taimako na ƙololuwa saka idan mutum sun duk galibi wa'annan kalmomi inda wasu kalmomi da za a kawo to ya ya fi kyau a ce ya siyaratan wato malik ko na abu ala gafarta malam a ba ala gafarta malam ba su ba ga suke ala jaza malam ka ala taimaki sarki ala jaza malam ka da irin wannan kalmomi a kawo wannan kalmomi ya faɗi yaji kar a dinga wasu kalmomi wanda wanda ana iya wato itlaqi sa ubangiji galibi aka itlaqi sa ubangiji shi ke da wannan sunan kamalalliyanta galibin aka itlaqi ma dan adam shi muqayyad takan zo to wani kuma galibin ana sa masa wannan kai ga dan masa da wasu tajabburanci da kuma yi da isa cewa ai gashi ana cewa mun ni kaza ni kaza ni kaza za ku ga da yawa mu masana mu malaman tarihin mu ba sa ce ma Suleiman al-Kanuni ba sa ce mishi al-Akbar ko al-Kabir ko al-Azam ko al-Azim ba sa kira mishi haka to duk da kuma su turawa galibi su galibi wannan sunan shi sai sa masa da kuma wanda ba su da addini da galibi sai wasu cewa suke Suleiman ko wani wani su kalma dai haka wanda yake nuna wato girman sha'ani eh ina ita isa yawwa to amma mu sai galibi masalan tarihin mu da kisa da addini sai al-Kanuni galibi tunda ya shahara da ya dinga kawo su civil law saka yana da dinga kawo su kanun kanun kanun sai a ce mishi alƙabi yawan kawo wannan wannan dokoki haka ya kawo dokoki ta ne dace ta kuma bai dace ba sai a bar mishi mishi gyara Allah ya ji kasa rahama to abin da baka da Allah ya bamu lada abin da baka sarta Allah ya kai bana Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid وبارك على محمد وعلى ال محمد وبارك على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله